ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى منا والله سبحانه وتعالى بوديا لهذا أولنا مسلاتي من البركة masjid markaz sabilu huda kat Allah taimaka Allah sai alkhairi a wannan haduwa da muka yi wanda a yau muna cikin me yake suna bakwai da wata na Ramadan shekara ta 1447 wanda wannan zama na karatun namu yau zama ne na shidda muna cikin suratul insan wanda insha Allah yau tafsirin ta ne na karshe bi idhnillah tabaraka wa ta'ala sai mu tankari suratul alqiyama bi idhnillahi tabaaraka wa ta'ala a karatuttukan da suka riga suka gabata mun ga kusan karatu guda biyu da rabi a cikin wannan sura suratul insan Allah ya bude ta da bayani akan asalin dan adam da lokacin da aka yi ba a ambatan shi ba a tunanin shi sannan kuma da ƴaƴan adam yanda aka halicce su daga ɗigo na maniyi kuma allah maɗaukin sarki ya jarabce su ya kwada musu hanyar shirya hanyar shirya da hanyar ɓata sannan kuma ga allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa wanda ya bi hanyar ɓata ya bayyana sakamakon shi sannan kuma game da wanda suka bi hanyar shirya bayi nagar na kwarai allah ya yi bayani akan ni'imar da ya tanada musu a cikin alkiyama a cikin gidan aljanna nemomi kala-kala ta kowane bangare da aka shiga aka bayyana kuma ya Allah ya dan tsokace akan ayyukan da suka kasance suna yi nagari na kwarai sannan kuma hallo Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da ƙara faɗaɗa bayani akan ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya ma aljanna wanda dai bayani ne dai mai tsawo kusan darasi biyu da rabi alhamdulillah mun yi ƙoƙarin bayyana ma'anonin abin da suka riga suka gabata na wannan ayar insha Allah yanzu inda za mu tashi wani sabon makta ne za a yi bayani a kan safko alkur'ani da kuma za a wa manzan Allah sa sama lallashi a kan cutata mishi da mushirikai da suke yi da neman hana shi da suke yi a kan da'awa sannan kuma halu Allah mawake sarki ya ci gaba da bada bayani a kan siffofi na mutanen banza 'yan wuta wanda suka kasance suna fifita دنيا أكل الله رسول الله كذا نعم على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك ربك بكرة وأصيلا
نعم
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نعم وإن آيوين suna bayani ne akan ni'imar sabko alqur'ani bayan sun yi bayani akan ni'imar sabko alqur'ani kuma za su yi magana akan ga aikin da aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun lallashe manzan Allah akan ya yi haƙuri ya ci gaba da da'awa kada ya yi biyayya ga mashirikai da suke son ya bar da'awa ya bar kira zuwa ga addinin Allah to aya ta fari wanda Allah ramma ya karanto mana Allah ba sarki yake cewa inna nahnu lallai mu ne nan inna da nahnu uslubi jam'i ne amma uslubi ne na ta'zim lallai mu ne da girman mu da darajar mu da Allah ba sarki نزلنا عليك القرآن تنزيلا مو مك سبكو مك القرآن تنزيلا سبكو وعربي wanda shine malaman ulumul qur'an suke cewa tanazzulatul qur'an sabko alqur'ani ararrabe ko kuma nuzulul qur'ani munajjaman sabko alqur'ani ararrabe a lokaci sabko alkur'ani marhala uku ya bi marhala ta fari sabko shi daga lauhin mahfuz zuwa mai yake da suna baitul izza sab marhala ta fari afwan sabko shi daga gurin Allah zuwa mai yake da suna lauhin mahfuz wannan kuma ba a yi ba bayanin a wani lokaci ya kasance daga gurin Allah zuwa lauhul mahfuz ita ce marhala ta fara ta sabko alqur'ani marhala ta biyu daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza an yi ta ne a cikin watan ramadana a daren lailatul qadr Allah ran ma haka karanto mana ayoyi bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah maɗaukin sarki ce mu muka sabko da alƙur'ani fi lailatul qadri a daren lailatul qadri mai tambaya zai iya cewa a cikin wani wata ne sai Allah maɗaukin sarki ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى kaga a watan للناس ramadana ne aka sabko da alƙur'ani a il- a wani a wani dare a daren lailatul qadri a wata aya ma kai Allah maɗaukin sarki ya bayyana dare ne mai albarka إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين Allah maɗaukin sarki ya ce mun sabko shi ne a dare mai albarka ita ce daren lailatul qadri kuma a cikin watan ramadana wannan shine sabkowa ta biyu ko a cikin ramadana a daren lailatul qadr sabkowa ta uku shine sabkowa munajjaman a sabko da alqur'ani a rarrabe daidai gurgudan bukata an yi tambaya a sabko da alqur'ani wani abu ya afko a sabko da alqur'ani ko kuma a sabko da alqur'ani ma ba tare da wani abu ya afko ba a rarrabe aya aya sura sura haka haka an yi shi ne tsawon shekara 23 shi ma fara sabko da alkur'ani an fara shi ne a cikin watan ramadana ba manzan Allah su sama annabci yana shekara 40 aka fara sabko da alkur'ani kuma a watan ramadana aka fara sabko da alkur'ani tun da aka ba shi annabci aka fara sabko an ba ma manzan Allah su sama annabci yana ɗan shekara 40 malamai suke cewa nubbi'a bi ikra an ba shi annabci da ikra ita ce farkon ayoyin da aka fara sabkowa wa ursila bil mudassir an bashi kuma me yake suna manzanci da eh, suratul mudassir horakon ayoyi na suratul mudassir to wannan shine tunda aka fara sabko da alqur'ani bayan bawa manzo Allah sama annabci har zuwa rasuwar shi shekara 23 akai ana sabko da wannan alqur'ani kadan kadan kadan kadan kadan kadan to mushrikai suka kasance suna izgiri sai ha izgili ga manzalar sama ta ce aikin banza me yasa ba a sauko alqur'ani ba sa kutum وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا na'am wala ya'tuna ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا Allah madaukakin sarki ke cewa kafirai suke ce ma law- laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ina ma an ce jumla daya a karo daya aka sauko mishi alqur'ani daga a lokacin yayin magaskata sai Allah madaukakin sarki ce kowa waye ne jahilai ne ba ku san ba hikimar haka hikimar haka mun yi ne linusabbita bihi fu'adaka saboda mu dinga kwantar maka da hankali mu dinga tabbatar maka da zuciyarka wata ran awa manzan Allah sa sama wani abu ya ji ba daɗi sai ayoyin alƙur'ani su sauro su dinga cewa ka yi haƙuri kamar wannan ayar da muke ciki yanzu umman dawo kan surar da muke ciki liyusabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila mun jera shi jerawa wajen sakkowa dan a iya hazzacewa wala ya tunaka bi masalin kuma ba za su zo maka da wani misali ba ko wata shubha illa ji'naka bil haqq za mu zo maka da gaskiyar da za ta warware ma wannan shubha da suka zo wa ahsana tafsira da tafsirin da yake kyau kenan san ko da alqur'ani da aka yi dan ya bi zamani ya bi abin da ke faruwa a wannan shekara 23 duk abin da ya afku duk matsalolin da ta faru ya dinga magana a ciki shi yasa ya kasance a cikin alkur'ani da akwai siran manzon Allah gazuwa ɗin shi yaƙin shi da mu'amalar shi da mutane a suratul isra kuma Allah ma'auki sarki ke cewa qur'anan farqanahu wa bil وقرآن haqqi anzalnahu وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه Allah تنزيلا madaukakin sarki ya ce alkur'ani da gaskiya muka sabko shi kuma da gaskiya sauka kuma a hankali a hankalin da yake sabka daman kai mai gargadi ne ka dinga gargadi da shi daidai gwargwadon abin da aka sabko maka ya Allah madaukakin sarki ya ce wa qur'anan farqaza wannan dai alkur'ani mun rarraba shi wajen sabkowa tsawon shekara 20 da ukun nan litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin saboda karantawa mutane a nitse su iya hardacewa yau ga yamma inda aka sauko da alquran jumlatan wahida aka ce sahabbai su hardace akwai aiki amma da kadan kadan suna hardacewa da kadan kadan suna hardacewa har ya wayi gari duka alquranin an hardace duka alquranin an yi aiki da shi kuma dama manufar alqurani ba iya hardacewa ba hardacewar da sanin ma'anar shi da aiki da shi litaqra'u 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila Allah ya ƙara aka da yace mun sabko shi sabkowa a rarrabe shi yasa yau daruri ne in kana karatun ulumul qur'an dole ne ka karanta abin da ya shafi wannan eh, nuzulul qur'an ko kuma tanazzulatul qur'an wannan mada ce asasiya dan ka san hikimar eh, sabko da alqur'ani da ake da da- da alqur'ani ya kasance yana da tadarrush ana so a bi mataki mataki mataki mataki har aka yi gaya aka yi gaci Allah taimaka shi ne ana Allah maɗauki sarki ke ta inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila lalle tabbas mu muka sabko maka alqur'ani tanzilan sabkowa a rarrabe kenan Allah maɗaukin sarki ya sabko shi ya sabko da alqur'ani a cikin alqur'ani da akwai alqawli na bankon laka lada da akwai alqawli kuma wa'idi na azaba ga wanda suka yi mummuna aiki da akwai kwadaitarwa da akwai tsawatarwa da sauransu kaga babban ni'ima ce sabkowa da alkur'ani ko to don haka nan wannan ayoyin lallashi ne suka yi wa manzan Allah fasbir li hukmi rabbika don haka ga aikin da za a baka ya manzan Allah fasbir li hukmi rabbika kai hakuri game da hukuncin ubangijinka Allah ya zabe ka kai annabi ne kai hakuri Allah ya zabe ka za a yi maka wahayi ka isar kai hakuri fasbir li hukmi rabbika kai hakuri game da hukunci na ubangijinka to nan kaga umarni ne aka ma manzo Allah sama ya hakuri zamu ga kissar sababin sabko wannan ayoyi shine da akwai malaman tafsiri suke cewa da akwai Utba bin Rabi'a yayin daga cikin mushri- mushrikai wanda suka cutar da manzo Allah sama da kuma Al-Walid bin Mughira wa'annan guda biyu suka zo suka samu manzo Allah sama suka ce to mun gaji alamun addinin nan naka ba fasa ba za ka yi tun da ba fasa ba za ka yi muna so kaka kiraye mu kaka yi magana a kan allolinmu ishiru da bakinka je ka yi ba da kai kaɗai mu kuma a madadin haka za mu ba ka kuɗi in kana buƙatar kuɗi za mu aura ma iya in kana buƙatar iya shi usba ya ce zan baka iyata ba tare da mai yake suna ba sadaki shi kuma walid bin mughira ya ce zan baka kuɗi duk da kake so mu dai ka daina taɓa allolin mu kaka ce mana mushrikai kaka ce mana kafirai to ya Allah madaukakin sarki ya safko ya ce ka yi hakuri kada ka yi musu biyayya wala tuti'i minhum athiman aw kafura kada ka wa ɗaya daga cikin su biyayya wanda ya kasance athiman mai yawan zunubi ne aw kafurun ko kuma mai yawan kafirce ma Allah madaukakin sarki to nan fasbir li hukmi rabbika irin wannan ayoyin da suka zo suna umarta manzala sama ya haƙuri da hukuncin ubangiji shi ayoyi ne guda uku a cikin alkur'ani wanda ake mashi umarni ya yi haƙuri game da hukuncin ubangiji shi Eh, guda ɗaya ta zo- guda ɗaya ta zo da wawun wasbir guda biyun kuma sun zo da fasbir wanda ɗaya daga cikinsu wannan wanda baka karanto alar mafaddal واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا wannan a cikin suratu tur Allah maɗauki sarki ce wasbir li hukmi rabbika ka yi haƙuri game da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayunina muna kallon ka muna lura da kai za mu kiyaye ka sai kuma ɗayar واصبر صبرا جميلا fasbir sabarar jamila ba a allaka ta bi da hukunci wadda aka allaka da hukunci a cikin surat kalam fasbir li hukumi rabbika wala فاصبر takun لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب Allah ma'aukin sarki ya ce fasbir li hukumi rabbika ka yi haƙuri game da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibul huti kada ka kasance kamar annabi yunus ma'abucin kifi wanda da ya je da'awa da mutane suka ƙi amsawa ya yi wushiyarwarsu ya Allah ya jarabce shi to kakka kasance haka ka yanto mai haƙuri a kinan kaga ayoyi guda uku wanda ana umarta mazar su mai ya haƙuri game da hukuncin ubangiji shi wayannan ayoyi kaga aka ƙara da haƙuri da kuma hukuncin Allah kuma malamai suke cewa wannan fasbir li hukmi rabbika ya haƙuri game da hukuncin ubangijinka ya tazammanu al-hukm shari wal hukm al-qadari game da al-hukm shari nau'i biyu ne as-sabr fil hukm ash-shar'i naw'an haƙuri game da hukunci na shari'a guda biyu ne as-sabr ala ta'ati Allah bittiba'i awamirihi da kuma as-sabr an ma'asi Allah bitarki nawahihi haƙuri game da kayi biwa Allah biyayya in ya ce kayi abu kai kayi haƙuri kai sallah da sauransu sannan kuma hallo haƙuri game da barin saɓan Allah shine da barin abin da ya hana ka wannan kaga haƙuri ne hukumci na shari'a da akwai kuma alhukum alƙadari asabru fil hukum alƙadari shi kuma kala ɗaya ne shine asabru ala aqdarin lahi mu'lima ka yi haƙuri da abin da Allah ya kadarta ya same ka wanda yake da raɗaɗi da wahala talauci da wahala rishin lahiya in ta same ka da wahala matsaloli na rayuwa ka yi haƙuri kamar da komai zuwa ga Allah Allah ya sama- ya sa ya same ka Allah zai yaye baka to ka yi haƙuri wannan haƙurin yana da muhimmanci to kaga nan fasbir li hukmi rabbika ya dauki nau'ikan haƙuri guda uku as-sabru ala ta'atillahi as-sabru an ma'asillahi sannan kuma halu as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima kuma alhukum in kwakwala biyu ne alhukum shari'i shi ne wanda da akwai umarni bari e da kuma alhukum alkadari shi ne wanda aka faɗe shi a cikin arkanun imani guda shidda na ƙarshen wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara da same ka na alkhairi ko ta sharri to kaga wannan jumla fasbir li hukmi rabbika ta tattari wannan shi yasa alqur'ani na buƙatar bayani fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum Allah madauki sarki ce kada kai musu biyayya kada kai wa wannan mushrikan biyayya wala tuti minhum kada kai wa ɗaya daga cikin su biyayya wanda ya kasance asiman mai yawan saban Allah ne au kafuran ko kuma mai yawan kafirce ma Allah ne malamai suke cewa wannan sifa ce ta mutum ɗaya su wa'annan wanda suka nema a gurin manzo Allah sama masu yawan saban Allah ne kuma hallo masu yawan kafirce ma Allah ne kowane ɗaya daga cikinsu ga yawan saɓon Allah ga yawan kafirce ma Allah ba duk da kowane kafiri dama mai saɓa wa Allah ne ko amma nan an yabba ha a kan asiman ana nuna cewa a kafiran ma kuma hannu baƙaƙe ne daɗin-daɗin wala ta ta'i minhum asiman au kafura kada ka wa ɗaya daga cikinsu biyayya wanda ya kasance mai yawan saɓon Allah ne au kafura ko kuma mai yawan kafirce ma Allah maɗaukin sarki shi ne dai utba bin rabi'a da kuma walid bin mughira malaman tafsiri sun kasance in a in aka wace sababin nuzul suna cewa al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi ana ganin lafazin da yake am kenan nan duk wani kafiri ya shiga cikin kakawa kafiri biyayya duk wani mai yawan sahaban Allah ya shiga cikin kakka mishi biyayya duk wani fasiki in ya amar umarce ka da fasikanci kakka mishi biyayya duk wani kafiri in ya umarce ka da kafircin shi kada ka yi mishi biyayya kai hatta mutumin kwarai ma inna mata'atu fil ma'ruf mutumin kirki ma in ya maka biyayya biyayya in ya maka umarni biyayya a cikin abin da yake kyakkyawa babu sabon Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'ruf Allah ce maka ayoyi da dama sun zo wanda suke bayani akan cewa kada a yi wa kafirai biyayya ko kuma mafi yawa daga cikin mutane ko kuma masu fasikai kada a musu biyayya ayoyi da dama daga ciki Allah maɗauki sarki ke ta cikin suratul anam wa in tuti aksara man fil وإن ardi تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله in kama mafi yawa daga cikin mutane biyayya ka zamto in ma'a daga mutum ya ce ika za kawai ka yi to wallahi za su ɓatar da kai in kana yawa mafi yawan mutane biyayya wallahi za su ɓatar da kai aksara man fil ard kenan dole biyayya sai ka san wane ne za ka wa biyayya Allah taimaka Allah maɗauki sarki a cikin suratul furqan yake cewa fala tutil kafirina فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا Allah maɗaukin sarki ce kada ka wa kafirai biyayya wa jahidhum bihi kai jihadi da- kai musu jihadi da alqur'ani kai musu da'awa ka kira su zuwa ga addinin Allah jihadin kabira jihadi mai girma kidan kaga da'awa jihadi ne mai girma jihadi da alqur'ani jihadi ne mai girma da'awa kenan kira zuwa ga addinin Allah Allah taimaka Allah maɗaukin sarki ke cewa a cikin suratul ahzab aya ta hari ya ayyuhal ladzina amanu يا taqullaha ya ayyuhan nabiyyu أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما Allah حكيما maɗaukin sarki ce ya kai wannan annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah in an ce ma manzan Allah ittaqillaha da akwai wani wanda ba a ce mishi ba ittaqillaha ka ji tsoron Allah a nan garin da magaram wani abu ya taɓa haruwa ɗaya daga cikin malamai masu da'awa Allah saka mishi da alkhairi an ba wani matsayi babba sai ya tattara malamai yana so ya yi bayani da su haɗuwa ta fari to shi wannan malamin mai da'awa sauran malaman duk da suka tashi muna ma addu'a Allah kare ka Allah waye kaza kowa dai bambadanci yake yi da yabo shi kuma malamin da ya tashi mai da'awa sai ya ce wani abinda zan gaya maka ji tsoron Allah wannan matsayin Allah ya baka ka kiyaye dokoki ka yi ya kaza wani malami ne ya tashi dan bambadanci sai ya ce kai shi wani ne zaka ce shugaban zaka ce ya ji tsoron Allah yan rashin kunya kaza da sauran shi kuma babban sako babban shiryarwa shi ne fitowa mutum ya ji tsoron Allah kuma wallahi mutumin nan in je mutumin kirki ne wanda ya samu matsayi kace ya ji tsoron Allah wallahi ka ƙara daraja a gurin shi kenan ya san kai ba abin hannun shi ba kake so la kana mishi nasiha Allah ya taimaka kaga manzo Allah ma an ce ittaqillah ka ji tsoron Allah ka ku babu wanda ya kai manzo Allah babu wanda ya kai annabi rahma ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina kada kawa kafirai da munafikai biyayya innallaha kana aliman hakima lalle Allah mauki sarki ya kasance masani ne mai hikima ne shi yasa ya umarce ka da haka a nafsu sura dai suratul ahzab Allah mauki sarki yake cewa wala tuti'il kafirina
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Allah mauki sarki a nafsin sura dai ta suratul ahzab Allah ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqina kada kawa kafirai biyayya wal munafiqina da munafikai wada azahum bar tutarwa da zasu maka dan lokaci ne ya hakuri bar tutarwa da zasu ma dan lokaci ne wa tawakkal ala Allah kai ne ka dogara ga Allah babban makaminka duk wani wanda yake son ya cutar da kai wallahi babban makaminka dogara da Allah ya je duk gurin bokan da zai ta ya je duk sharrin da zai je ma wallahi in ka dogara da Allah Allah ya isar maka wa kafa billahi wakila Allah ya isar maka duk wani makircin da mutum zai ba duk wani sharrin da zai ba duk wani tsirin da zai yi wallahi in ka dogara da Allah Allah ya ishe ka komai ya je ya yi tayi in dai ka dogara da Allah kana kiyaye azkar kana kiyaye dokokin Allah wallahi ne ya dinga ta shan wahala ya dinga ta kai ɗaya daga cikin yan uwa malamai masu da'awa a nan garin da magaran wata ɗan matsala ta taɓa faruwa to wani yake ta neman shi da wuka yana so ya ya hurma mishi ita kawai iko Allah Allah ya kare shi daga inda ya tayi guri yana tashi sai wancan mai neman shi da wuka yau suka yi wajen shekara guda kawai ya kasa samun shi ya kasa gamuwa da shi to kasa yan gargajiya su da akwai gargajiya daban da komai in aka faru ya kaji ana cewa ai kaza aka yi shi ne wani ya ce nan ma ahalu sunna sun samu wata laya sun sa tabbas da akwai ɓaddasau ya samu laya ɓaddasau ya samu kawai allah ne kare shi allah ne kare shi har yi gaji da neman shi ya gane cewa lalle kuskure ne to kaga kariyar allah allah ya kuma na faruwa Allah ce maka Allah sai alkhairi Allah ba uke sarki ce wala tuqid kafirin wal munafiqina wa da'a zahum bar tutar wadda suke maka kada ka lura da su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa majibincin lamarinka mai kare ka haka Allah ma uke sarki ce a cikin suratul qalam fala tuti'il mukazzibin kada ka yi wa makaryata biyayya fala tuti'il mukazzibin haka kuma hallo a nafsin sura ne suratul qalam Allah madaukakin sarki ya ta wala tuti kullu halafin mahin kin ma ara ma karanto mana ayoyi insha Allah wala tuti kullu halafin mahin takahinta kuma fala tuti'il mukaththibin Allah madaukakin sarki ya ce makaryaci kada ka mishi biyayya kaga wannan shiryewa ce kada da makaryaci daga yazo ya tsara ƙarya kai kai ka dauka ka je ka yi ta rikici da mutane a'a ita sabbuti samu tabbaci kada ka ma mishi biyayya kwata-kwata magare to sannan kuma hal wala tuti kullu halafin mai yawan kullu halafin mai yawan ƙarya mai yawan rantsuwa mahin wulakantacce kada ka mishi biyayya mai yawan rantsuwa nan da nan komai ya maka rantsuwa tabbas da akwai matsala to wannan sifa ce ta kafirai amma kuma za ka samu wasu musulmai suna yawan yawan rantsuwa wallahi qur'ani dubu wannan abun kaza ya sai shi na rantse da Allah na rantse da zatin Allah na rantse da kaza yawan rantsuwa shi kuma abin ba a yi subhanallah to in wannan kakka musu biyayya Allah ke haka kuma hallo Allah madaukakin sarki yake cewa cikin suratul kahf واصبر نفسك مع الذين يدعون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعت عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
وكان أمره وكان أمره فرطا Allah ma'auki sarki mahallin shari'a Allah ma'auki sarki ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina duk mutumin da ya zamto gafalalle ne Allah ya gafaltar da zuciyar shi bayya ambatan Allah to kada ka yi mishi biyayya kafiri ne ko marar lura da alkur'ani ne kada ka mishi biyayya wattaba'awa mutumin da ya kasance kuma san zuciyar shi ko yake bi wa kana amruhu furta al'amarin shi ya kasance kullum almubazzaranci ne kada ka yi mishi biyayya kiyan kaga a gurare da dama an hana da akwai nau'ikan mutanen da Allah maɗaukin sarki ya hana ka kai musu biyayya duk wanda ya siffanta da wannan siffar ba kai ba yi mishi biyayya in ya waɗi magana in labari ne ya baka ka tsaya ka tabbatar in ya baka magana ta kai mishi biyayya kada kai mishi biyayya in dai abin da ya gaya maka ya ɗauki al'amarin da ya shahi wannan sifofin nashi ba kai ba mishi biyayya Allah taimaka kuma kada ka ji tsoron shi Allah zai kare ka Allah taimaka gidan nan shine nan ma Allah ba ki sarki kita wala tuti minhum athiman aw kafura kada ka wa ɗaya daga cikin su biyayya sawa'an athiman mai yawan zunubi aw kafura ko kuma mai yawan kafirce ma Allah wasu suka ce asiman shi ne utba bin rabi'a wasu kuma ce kafuran shi ne walid bin mughira amma abin da ya fi dukkanin wannan sifofin sifofi ne ɗaya daga cikinsu da duk wani wanda yake da siffa irin tasu shi ma ba a mashi biya Allah taimaka Allah sai alkhairi kaga aiki na faru bayan sauko da alkur'ani da aka ba manzo Allah ta sama bayan bayani akan ni'ima ta sauko da alkur'ani aiki na fara hakuri da ci gaba da da'awa da kai ya biya cutarwa ɗaya daga cikin wayayi aiki na biyuwa allah maɗauki sarki ce wasu kurisma rabbika ka ambaci sunan ubangijin ka yi aska ka yawaita ambatan allah bukuratan wa asila da farkon wuni shine bukuratan wa asila da kuma ƙarshen wuni kenan sahiya da maraice bukuratan sahiya wa asila da kuma maraice ka yawaita ambatan allah wannan tafsiri ɗaya daga cikin tafsirin da aka yi wa wannan aya za mu ga tafsiri na biyu insha Allah idan shine zahir wazkur isma rabbika ka yawaita ambatan Allah bukratan da sahiya wa asila da kuma marici wa min al-layli fasjud lahu da daddare kuma ka yi ma Allah sujjada ka dinga yin sallah ka dinga yin ibada da daddare wasabbihu laylan tawila kuma har ka dinga tsarkake Allah a dare mai yawa da yawan ta yin sallah wannan tafsiri na fara kenan tafsiri na biyu wasu malamai na tafsiri suke cewa wazkuru isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan Allah da yin sallah bukratan tun daga farkon wuni wa asila har zuwa ƙarshen wuni malamai suka ce nan an yi umarni da a yi salloli guda uku sallah ta fari ta farkon wuni shine sallah ta asbahi sallah ta biyu a tsakiyar wuni sallah ta azhar sallah ta uku a ƙarshe ƙarshen wuni sallah ta la'asa ina sallar isha'i da da yake wasu da magariba amma nan dan kalaba to bai da hujja ce ga salloli sun mutu saboda malaman tafsiri suka wadi malaman tafsiri suka wadi kenan bai da hujja anan gundarin larabcin tafsiri na har da muka yi in ya ce wannan ga salloli an samu a cikin alkur'ani ba hujja ka bace ba malamin tafsiri kawai kai kuma ka ce banda alkur'ani baka imani da komai kaga dan kalo tukatu mahaukaci ne ko Allah ya maka Allah ya wa min al-layl da daddare kuma fasjud lahu da daddare kayi wa Allah sujjada kayi sallah malamai suka ce umarni da salloli guda biyu magariba da isha to kuma ina tahajjudi ina qiyamul layl sai Allah madauki sarki yace wasabbihu laylan tawila kayi wa Allah sallah ka tsarkake shi cikin sallarka laylan tawila dare mai tsawo kaga tahajjudi yazo ko kayi rabin dare ko kayi kaso biyu daga cikin uku na dare ko kayi kaso ɗaya daga cikin uku na dare almuhim dai kaso mai yawa na dare ake so kayi wa Allah sallah sallah ta tahajjudi ta qiyamul layl game da manzala sama tahajjudi wajibi ne a gare shi amma game da sauran al'umma tahajjudi kuma mustahabbi ne sunna ce ka dinka yi ta ƙarin lada ne abin zargi ne a same ka baka yin ta yamma lalle baka yin tahajjudi ba a iya goma ta ƙarshen ramadana ba ake yi a kowane wunin nika na je shekaru ake yi tahajjudi kenan a kowane wunin nika na shekara ake yi qiyamul layli ka dinga yi Allah taimaka a cikin suratul isra Allah madaukakin sarki yake cewa minal layli wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah madaukakin sarki yace wa minal layli game da dare fatahajjad bihi kai tahajjudi qiyamul layli sallata dare da alqur'ani nafila tallaka ƙariya ne akan samun daraja da matsayi a nan nafila ba irin ba a mustalah ɗin malaman fiƙi ba ne ba nan nafila bai ma'ana hallugawi ne ba yadda ba malaman fiƙi suke ne sunna kenan don kan mutum ya fasarta ta da haka wadda a sa tabbas an yaba a suka rabuka makamun mahmuda tabbas allah ma'auki sarki zai tada ka a matsayi mai girma ranar tashar kiyama shine a shafa'ar uzma kawai yadda malamai suka yi bayani haka kuma allo a cikin suratul muzammil wanda zamu tarda Allah madaukakin sarki yayi bayani akan yin qiyamul layli ya hudu kuma adadin lokacin da ake so ka dauka kana qiyamul layli Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الله ما أوكي سركي يكي يا كي وانا النبي المزمل مل اللبي وانا غير اللبا يا كي وانا النبي قم الليلة كتاشي دردري كي قيام الليل كي صلاة تتحجدي نصفه رب دري ككسا دري جدا بيو كي صلاة رب دري كاغانا هاركنا a wurin kusmin hukariya ko kuma ka rage wani abu kaɗan daga cikin dare sai ka raba dare gida uku maimakon ka raba shi gida biyu sai ka raba shi gida uku ya ka yi sallaci kaso ɗaya kaso biyun kuma ka yi barci a ciki au zid alai ko kuma ka ƙara a rabin dare kenan in ka ƙara a rabin dare sai ka raba dare gida uku sai ka sallaci gida biyu gida ɗaya sai ka yi barci wata ranka dinga caccanzawa wata ranka yi kaza kaza wata ranka yi kaza kaza alkhairi ne warattil alqur'ana tartila kada ka manje ka yoyita karatun alqur'ani karantawa a jere da tajwidi a qiyamul layl a wani guri kuma Allah madaukakin sarki ya bada labari lalle a cikin nafsin sura Allah ya bada labari ga yanda manzon Allah yake da shi da mu'minai inna rabbaka ya'lamu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك نعم.
والله يقدر الليل والنهار
na Allah maɗaukin sarki ce lalle Allah Ubangijin ya san da cewa kana tashi da daddare ka yi sallah ƙasa da kaso biyu na dare kenan ka yi rabi rabin dare amma ka kuma baka kai ba kaso biyu daga cikin uku na dare waza sannan kuma wani lokaci kuma kana yin rabin dare wani lokaci kuma kana yin kaso ɗaya daga cikin dare haka manzo Allah yake bambantawa wani lokaci kala kaza wani lokaci kala kaza waza wa ta'ifatun min alladhina ma'aka ha kuma loyo su bangare daga cikin mumunai wanda suka yi imani tare da kai su ma suna yi to kenan haka ake so in kai mai koyi da manzon Allah ne ka dinga yawaita kiyamar laili kada ka ce he goma ta karshe a'a duka ramadana ka cika shi da kiyamar laili kada ka ce he ramadana ka dai duka shekara ka dinga yin kiyamar laili ko da raka'a biyu ce ko da yane ne dai ka dinga yi kaɗan yahi babu da kaɗan kaɗan mai mutum ya tara ladan da bayyana tunani Allah ce maka Allah sai alkhairi kenan nan shine Allah madaukakin sarki yayi bayani akan nau'ika na sallolin nan kenan kaga dukkan su tafsirai ne guda biyu kuma kowanne dai karbabbe ne kowanne kuma aya tana iya dauka sai Allah madaukakin sarki yace wazkuru isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka yayin zayin azka kenan kaga nan an yi umarni da ayawa ta yin azka bukratan wa asila da harkon wuri da karshen wuri wadah wasu malamai suka ce la ka yawaita yin sallah ka kiyaye sallolin da ake yi tun daga harkon wuni har zuwa ƙarshen wuni kenan kaga salloli guda uku asuba azhar la'asar wadah wa miyan layli fasjud lahu da dare kuma kayi sallah kayi sujjada nan an wadi as-sujud ana nihin da ita as-sala kayi sallah da dare malamai suka ce ana nihin da shi salloli guda biyu sallah ta magriba da isha'i wasabbihu laylan tawila da daddare kuma ka yawaita yin tasbihi ka yawaita tsarkake Allah dare mai yawa malamai suka ce nan an waɗi tasbihi min babu itlaqil juz'i ma iradat rukun an waɗi tasbihi saboda wani juz'i ne a cikin sallah kana yin tasbihi subhanaka allahumma bihamdik subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim kana yawaita yin tasbihi a cikin sallah ko he aka ambace shi ana yin da shi sallah kaga wannan zai nuna maka muhimmancin yin wannan tasbihi to ana nihin da shi malamai suka ce kiyaman laila tahajjudi wanda shi ne tafsiran guda biyu wanda malamai suka yi wa wannan aya to wannan bayan an gama hudin aikin da za a ba ma manzo Allah sama da lallashin shi to kuma ya Allah zai dawo yayi bayani akan dai mujrimai wa'inda Allah ya tanada musu me yake wasa salasila wa aghlalan wa sa'ira to wanzu Allah madaukakin sarki zai dawo yayi bayani akan su da sifofin su da sauransu na'am Allah rahmat إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا na'am Allah maɗaukin sarki yake cewa inna ha'ula'i lalle wa'innan kafiran yuhibbuna al'ajilata suna san duniya magaggauciya al'ajila magaggauciya wucewa ita ce duniya yuhibbuna al'ajila suna san duniya me ya sababin da yasa ba sa barin annas me ya sababin da yasa an an kiraye su zuwa ga imani ba sa yi su ne san duniya shi kuma san duniya shi ne kowa ta dukkanin wani bata kowa ta dukkanin wata halaka san duniya shi ne kowa ta dukkanin wani wani zunubi inda mutum ya mai da hammun shi duniya to da akwai matsala inna haula'i lalle wa'annan yuhibbuna al'ajilata suna san duniya magaggauciya kinan wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila a gaba da su suna gafala da alqiyama wanda wuni ne mai yauni sun gafala da alkiyama sun gabara da ranar lahira wanda yana gaba da su wuni ne kuma mai nauyi kenan ga san duniya ga gafala da mai da lahira daman ɗaya cikin biyu ne ko ka so duniya ko ka so lahira in ka so lahira za ka bar duniya in ka so duniya za ka bar lahira an tambayi annabin rahma annabin muhammad sama ya manzan allah menene zan yi Allah ya so ni kuma menene zan yi mutane su so ne manzo Allah sai yake cewa izhad fi dunya yuhibbuka Allah ka kiyamati duniya in ka kiyamati duniya zaka so lahira ko to zaka samu soyayyar Allah madaukakin in dai kana so ka samu soyayyar Allah ka kiyamati duniya ka yi kyankyan da duniya ka dinga bincika kada ka yarda ka je ka halaka kanka a dalilin duniya ka so lahira ka yi ta yin ayyuka domin lahira za ka samu soyayya Allah da kawzar Allah game da mutane kuma ba komai bane ba abin hannunsu wanda hadfi ma inda nas yuhibbuka nas ka nisanci abin hannun mutane kudin mutane abin hannunsu ka nisanci su kuma za su soka amma daga ka nuna kana son kudin mutane to wallahi da akwai matsala dan adam ya kai ko ƙasa ka ce dinga baka yau mai komin ƙasar can mai gobe wata ya ce baya bada shi kuma Allah a lokacin da kake kin roƙon shi lokacin yake maka hushi Allah na hushi da bawa in baya roƙon shi Allah taimaka Allah sai alkhairi eh shine ana alama ke sarki ke cewa inna haula lalle wa inna yuhibbuna al'ajila suna son duniya wa ya zaruna wara'ahum yawman thaqila suna barin a gaba da su suna barin wuni na lahira na alkiyama wanda wuni ne thaqilan mai nauyi ga kafirai kenan ga mu'mine kuma mudi ne mai sauki Allah sa mu cikin mu'mine Allah mauki sarki ki ta cikin suratul qiyama wanda zamu tarda ayan nan kalla bal tuhibbuna كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة kaga wannan nafsu shay tana fassara wannan aya kalla bari dai harafi ne na rad'in bari dai ku mu'mini ku kafirai da kuke cikin wannan gafala tuhibbuna al'ajila kuna son duniya ne kawai wa tadharuna al'akhirah kuma kuna barin ranar lahira ba ku aiki domin ranar lahira haga haka ne sifata kafirai da kuma wanda yake koyi da su Allah ke Allah karaba mu da san duniya kaga nan Allah mauki sake ya ce yawman thaqila ran tashar kiyama wuni ne mai tsanani mai tsanani ta girman shi mai tsanani ta wahalhalun da ke da kai shi yasa kafirai ran tashar kiyama za su ce yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir za su ce wannan wuni Allah wuni ne mai tsanani haka kafirai za su ce shi kuma mumuni yana farin ciki yana murna saboda zai samu sakamakon shi haka a cikin suratul mi'raj Allah maɗauki sarki ya bayyana cewa girman wunin wannan da yawan wuni ɗaya na halkiyama yawan shi a shekaru Allah maɗauki sarki ke ta arzu mala'ikatu تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Allah na bayana akan alkiyama ya ce mala'iku da mala'ika jibrilu suna hauhawa zuwa gare shi a wannan wunin ya kasance daidai gwargwadon yawan shi shi ne daidai gwargwadon hamsu na alfi sana daidai gwargwadon shekara dubu hamsin tanan duniya wuni da kagalalle tabbas wuni ne a asir wuni ne mai tsanani Allah taimaka Allah kiyaye amma kuma wanda ya aiki nagari na kwarai Allah ya kawo mishi sauki na wannan wuni Allah taimaka nan kalmata wa yazaruna wara'ahum wara a yare na larabci ana nan da ita baya to amma anan me yasa aka ce wara kuma ana nan da ita amam alqiyama a gaba take me yasa kuma ba a ce ba wayazaruna amamahum yawman kana yawman yawman thaqila me yasa ba a ce ba wayazaruna amamahum yawman thaqila ya aka ce wara'a to alqur'ani yana da wani salo malamai suke cewa at-ta'bir al-aksi at-ta'bir al-aksi a waɗi kishiyar abu ana nihin da kishiyar tashi wadda a ayoyi da dama da akwai irin haka a kista ta a cikin suratul kahf a kista ta annabi musa da khidr allah ma'auki sake ce an matafilatu أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا kaganin ta aka yi wara'ahu ana nihin amamahu a gaba da su da akwai wani shugaba in ya ga jirgin ruwa mai kyau kwacewa yake to sai khidir ya lalata wannan jirgin ruwan don in ya zo ya gaba ya da kyau sai ya bar su wuce a gaba da su to haka kuma hallo gashi da a cikin suratul mu'min mu'minun Allah madauki sarki ke cewa hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala حتى rabbi إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون kaga nan Allah madauki sarki ce wa min wara'ihim barzakhun in kai dan dagajiya ne dan kalaka to ka ce a baya da su da akwai rayuwa ta barzakh amma a nan gaba ake ne kaga nan ta'abiri aksi shi yasa da dama irin wannan guraren karasa ya ake suke suke fassarawa su ɗan kalakato waɗanda suke da aqida ta aqida ta qur'aniyu waɗanda suke kasashen laraba mafi yawan sun san larabci da ɗan sauki sauki to su wannan jahilai ne a larabci ba su san ba larabci barazana su fassara alkur'ani a gundarin larabci ce sannan kuma hallo jahilai ne ba su san ba sunan manzan Allah da maganganun magabata da ilimin muka na fiƙo na hadisi na sauran ilimin muka ta sira da sauransu wanda ya taimaka musu akan fahimta alkur'ani shi yasa duhu kan duhu jahilci kan jahilci Allah ke da akwai a cikin tambayoyin da ya ji ana musu sun ce ba su yarda da hadisin manzan Allah ba saboda rawaito shi akai ko to alqur'ani ma rawaito shi akai da akwai ruwaya ta has da warsh da makamanta haka rijalin da suka nakalto suka rawaito alqur'ani su ma dai da sharuɗuka he da aka bincika da akwai wanda aka ce ba a yarda ba da ruwayar su da akwai wanda aka ce an yarda da ruwayar su da akwai alqira'atu sab'a alqira'atu ashara da sama da ruwayar qira'atu ashara su kuma uh, suna daga cikin qira'atu shaza to nan ma ya ce to bai yarda ba kaga da akwai jahilci shi yasa wannan aqidar aqida ce wadda mustashriqin suke yada ta aqida ce wadda kafirai turawa makiya addinin Allah su suke tamwilin da suke finansaman inta dan a a rikita addinin musulunci da kuma mulhidin wayanda suke cewa su musulmi ne amma kuma suna neman su ga sun bice hasken musulunci su suke yada ta Allah kiyaye Allah ka raba mu Allah ka kiyaye mu da wannan musiba ta wannan aqida na sai Allah ma oke sai kenan ahim dawo kenan kan ayat da muke ciki inna haula yuhibbuna al-ajra lalle wa innam mushrikan suna son duniya magagauciya mai saurin hucewa wa yazaruna wara'ahum a gaba da su suna barin imani da yawman wuni na alkiyama wanda ya kasance saqilan mai tsanani ne mai nauyi ne wani alkiyama bayan da ya riga ya gabata sai Allah maɗaukin sarki nan zai waɗi ƙudurar shi na tilas inda mutum na da hankali da irin wannan dalili ne hujja ce akan dole mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da tashi alkiyama ya yi imani da mai da mutum bayan mutuwar shi Allah maɗaukin sarki ke cewa nahnu khalaqnakum mu ne fa da ƙudurarmu da ikonmu muka halicce ku wa shaddadna asrakun muka ƙarfafa halittarku wa shaddadna asrakun kuma muka ƙarfafa halittarku mu muka halicce ku kuma zo muka ƙarfafa halittarku asrakun halƙakun shi ne ake ne halƙakun kenan kaga Allah maɗauke sarki shi ya halicci ɗan adam kuma ya ƙarfafi halittar shi da gangan jikin shi ya sanya mishi ƙashi inda ya ga dama Allah zai iya sanya maka ya zanto jikinka nama ne kadai babu ƙashi Allah ya sanya maka ƙashi da nama bayan haka kuma hallo Allah ya ƙara wani abu ya sanya maka jijiyoyi don su rike wannan ƙashin da naman wannan to in Allah ya ga dama yana iya baranka babu haka shi yasa malamai suke cewa nahnu khalaqnakum wa shaddadna asrakum wa shaddadna wa qawwayna khalqakum بالمفاصل والأعداء والعظام والعروق الله مأوكي سركي يقرف فيها حالتا متن دا سنيا مشي قشي دا كما جيجوي دن يزمتو جكيش دا قرهي إن الله قد ما هي يكن دي روني دا كوتا حالتا تروا ولا غنت دكان جكين تباب قشي مرجنا أخوي تكي sunanta ne dan kwanta mu inda Allah ga dama haye ka haka kawai nama ne zalla kai ta bumburgi da jikinka amma Allah ya sanya maka kashe ya sanya maka jijiyoyi da ƙarhin jiki da jini da komai ba don komai ba don ka bauta mishi amma kuma ka ki bauta mishi ka ƙi yin imani da shi kada akwai matsala Allah ke nahnu khalaqnakum wa shaddadna asrakum sai Allah mauki sarki ce wa idza shi'na baddalna amsalakum tabdila in mun ga dama Allah mauki sarki ce baddalna amsalakum tabdila za mu canza ku mu kawo wasu mutane kwatankwacin ku in mun ga dama za mu canza ku mu tayyar da ku mu hallaka ku mu kawo wasu madadinku wanda za su yi mana biyayya Allah maɗauke sarki ya ce wai za shi ina in mun so mun ga dama baddalna amsalakum za mu canza ku da wasu kwatankwacin ku tabdila canzawa maka mutanen da suka yi mana biyayya a wata ayoyi Allah maɗauke sarki daga cikin aya ta suratul nisa Allah maɗauke sarki ya ce in yasha yuzhibkum ayyuhan nas يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين
wa kana Allah ala zalika qadira Allah maɗauki sarki ce in Allah ya ga dama zai tahiyar da ku ya ku mutane wa ya ati bi akharin yazo da wasu mutane kuma tabbas Allah yana da kudura da iko akan haka a cikin suratul Ibrahim Allah maɗauki sarki ke cewa in ya sha yuzhikum wa ya ati إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي- ويأتي بآخرين in ya sha yuzhibukum wa ya ati bi khalqin jadid إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah maɗaukin sarki ya ce in Allah ya ga dama zai tahiyar da ku ya hallaka ku ya zo da wasu mutane sababbi wanda za su bauta mishi za su mishi biyayya ba su zaki ba su yi mishi- ba su kafirce mishi wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan bai da nauyi bai da bai da wahala a game da Allah maɗaukin sarki shine Allah maɗaukin sarki ya ce wa idza shi'na in mun so baddalna amsalakum tabdila za mu canza ku canzawa mu zo da wasu mutane daban na'am sai Allah maɗauki sarki ce إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allah maɗauki sarki yake cewa inna hadhihi tazkira lalle wannan ayoyin gargadi ne wa'azi wa'azi ne ya kai wa'azi malamai suka ce inna hadhihi lalle wannan sura tazkira wa'azi ce wasu kuma malamai suka ce inna hadhihi lalle ayoyi na wannan sura tazkira wa'azi ne wannan sura lalle ta ba mu wa'azi ta ba mu fadakarwa mun dauki darasuka a cikin ta wasu malamai suka ce la ana nihin dukkanin ayoyin alkur'ani ai inna hadhihi tazkira inna hadhihi al-ayat li hadha al-kitab al-jalil tazkiratun wa maw'iza lalle ayoyi na wannan littafin mai girma wa'azi ne fadakarwa ne wanda ya kai makura to kaga duka yana iya dauka kuma aya tana iya kusa haka duka ayoyin alkur'ani wa'azi ne ayoyin alkur'ani fadakarwa ne ayoyin alkur'ani gargadi ne ayoyin alkur'ani rayuwa ce Allah taimaka faman sha attakhadha ila rabbih sabila wanda ya ga dama ya rike hanya har zuwa gurin ubangiji shi shine rukun wannan alkur'ani rukun ilimin muka alkur'ani ruko da sunna annabin da yazo da alkur'ani sallallahu alaihi wasallam ka riko ga hanya da za ta kai ka har zuwa ga Allah faman sha'a wanda ya so ittakhadha ila rabbi sabila yarki hanya zuwa uban zuwa ga ubangiji ta hanya wannan alqur'ani da kuma hanya wannan annabin da yazo da alqur'ani wannan sunna shi kenan a nan kaga an ce wanda ya so ko to wani zai iya tunanin kenan shiriya sauki gare ta in na ga dama ina iya shiriya la sai kuma Allah ya maka taufi shi na zaba auki sarki ya ce wa ma ta sha'una illa in ya sha Allah ba kwa so ba kwa son abu ya kasance sai in Allah ya so in kuka so ku shirya ma sai in Allah ya so ya ga dama zai taimaka muku akan ku tabbata akan shirya in batan ma kake so dai he in Allah ya ga dama sai ya kadarta ka gama shi'atullah nafiza san Allah shi yake zartuwa akan komai in Allah ya ga dama abu ya same ka zai same ka in Allah ya ga dama abu kai ya same ka ba shi samun ka duk abin da ake nufa da kai in dai Allah bai so bai same ka wallahi ba ya samu duk abin da kake nufi ka samu in Allah bai so ba ka samu wallahi ba ka samu shi duk abin da kake kin ya same ka in Allah ya ga dama ya same ka dole ya same ka shi yasa na daga cikin rukunai na imani da kaddara ababe guda hudu dole mumuni in yana so ya yi imani cikakke imani da kaddara ya yi imani da wannan ababen duk abin da ya waka ne ya kasance ka san da cewa lalle Allah maɗauki sarki shi halitta wannan abu duk wani abu da ya kasance duk wata musiba ta same ka duk wani abu da ya faru Allah ya halitta wannan abu in bai halitta shi ba ba ya samu ka imani na faru kenan imani na biyu kuma ka san da cewa duk abin da ya same ka Allah ya san zai same ka duk abin da ya same ka Allah ya san zai same ka ina zai same ka aya zai same ka ta hanya zai same ka abu na biyu kenan abu na uku duk abin da ya same ka ka yi iman da cewa Allah ya rubuta shi a lauhul mahfuz an riga an kare sai same ka zai same ka ba ya same ka ba ya samu abu na hudu shine wanda wannan aya ta kunsa shine almashi'a duk abin da ya same ka sai cewa Allah dan ya ga dama dan ya so ne ya same ka in ya ga dama ba ya samu ka to kaga malamai suke cewa in mutum yayi imani da kaddara zai rage cin haram neman haram yaki halak yaki haram cin hanci rashawa da sauransu duka zai rage saboda ya san in ya samu wannan kuɗin Allah in ya kadarta zai same shi zai same shi ko ta hanya halak ko ta hanya haram Allah taimaka Allah shi alkhairi to shine Allah malamai suke cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah abinda kuka so ya kasance ba shi ke kasancewa ba sai in Allah ya so duk wani abu da kuka so ibn kasir yake cewa la yaqdiru ahadun an yahdi nafsahu wala yadkhula fil iman wala yajiru nafsi naf'an illa bi mashi'atillah babu wanda yaso babu wanda zai iya shiryar da kanshi ya amsi shirya ko kuma yayi imani ko kuma ya jawo wa kanshi amfani sai in Allah ya so duk wani abu da ka san ya same ka Allah ne ya so in bai so ba ya same ka shine abin da ayat take ne inna allaha lalle allah madaukakin sarki kana ya kasance aliman masani ne shi yasa he ya so abu yake kasancewa hakiman mai hikima ne duk wani abu da kaga ya same ka da hikima duk wani abu da kaga ya kasance hikima allah madaukakin sarki ta wajibta haka daga cikin hikimar shi daga cikin ilimin shi abinda ilimin shi ya wajibta da hikimar shi ta wajibta yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana sa wanda ya ga dama cikin rahmar shi anan ana nihin da rahma aljanna saboda dalilin abin da zai zo nan gaba Allah yana sanya wanda ya ga dama cikin rahmar shi rahma kala biyu ce da akwai ar-rahma al-amma wa rahmati wasi'at kulli shay kowa yana cikin ta har kafin da ko kuma arrahma alkhassa bil mu'minin rahama take bance da mu'minai wa kana bil mu'minina rahima ana nihin da ita aljanna kenan to na Allah mauke sarki ce yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana sanya wanda ya ga dama cikin rahmar shi khassa ke bantacciya ita ce aljanna kenan wa zalimin su kuma azzalimai sune mushrikai inna shirka la zulmun azim والظالمين مشركي الظالمي كافري da dukkanin waɗanda suka yi koyi da su suka saba ma Allah maɗaukin sarki a addala huma azaban alima Allah maɗaukin sarki ya tanada musu azaba mai raɗaɗi a cikin wutar jahannama Allah kiyaye wannan shine abin da ya tsara na wannan sura wannan sura lalle tabbas wa'azi ce faɗakarwa ce gargaɗi ne Allah ya sanya albarka da alkhairi abinda muka gani na ƙarƙashin wannan sura Allah ya tsare mana ayyuka nagari na ƙwarai Allah biya mana bukatun mana alkhairi insha Allah inda akwai tambayoyi kenan suna iya gabata na'am na'am بسم الله تفضل تفضل انت نعم
assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambaya na Wa alaikum farko assalam.
cewa wani ne yake ajin kamar mura sai aka bashi wani magani da zai dinga shakawa a likita sai zai shaka alhalin yana azumi na'am eh magani na shakawa mun riga mun bayyana in dai a hanci ne za a shaka maganin da ake sha- ake shakawa ko kuma ake disawa a hanci ko a ido ko a kunne ba shi karya azumi kenan me me- wanda yake da anjin ko mura ko makamantan haka aka ba shi magani na shakawa a hanci zai shaka babu komai ba ya karya azumi domin ba sha bane ba yayi in haka ne inda shaka abu na karya azumi to ya za ka yi da shaka ruwa a hanci wajen arwallah ya za ka yi da shinshi da turare ya za ka yi da ka- wannan kura da mai yake da suna da hayaki diya za ka yi da wa'annan kenan duk azumin mutane zai karya kenan wannan abu mai sauki ne insha Allah ba ya karya azumi Allah taimaka Allah sai alkhairi mai tambaya na biyu yake cewa malam mace ce mace za ta iya zama a gida ta yi sallar ta tarawi da ta hajjudi ko zawa masallaci ta bi liman ya fi lada na'am malamai suke cewa duk sallar da ba wajibi bace ba farilla bace ba yin ta a gida yahi fadala yahi daraja manzalar sama ya kwadaitar ayi a sanya wa gida rabo na sallar nafila amma malamai sai suka yi tafsiri ganin halin musulmi idan kasala gare ka saurin barci saurin shantakewa kalle-kalle iyalle za su dame ka yin sallah a masallaci ya yi fadala da daraja a gare ka idan kuma kana da ilimi kana da ilimi da har da za ka yi bakin gwargwado ko kuma ka iya karanta alƙwarin da za ka yi bakin gwargwado sallah kuma kana da niyya da azum a kan yin sallah to yin a gida ya yi fadala ƙirai ka tambayi kanka bali insani ala nafsihi basira ka tambayi kanka ka kalli halinka shin ina da ƙarhin niyya da iko na yi in nazo gida babu abin da shaidan baya iya rinjaya ta in yi barci ko kuma in kunna kallo in yi ta kallo ko makamantan haka to in kana da ƙarfi kana da niyya da azum na yi to yin sallah a gida ta haifar da daraja a gare ka in kuma ka san nan da nan barci zai zo ya asuba ko kuma kalle-kalle za ka yi ta yi ko kuma za a dame ka a cikin gida ka shagaltu ba ka iya samun damar yi ba ko za ka takurawa musamman gwabro ko gwabruwa za ka takurawa 'yan gida masu gida za ka takurawa inda suna son hutawa ko tsofaffi kenan kai a gare ka yin sallah a masallaci ta haifa dala da daraja sallar nafila kenan shine tahajjudi da tarawih kenan wannan shine tafsilin da zai hada dukkanin dalilai da hadisan da suka zo akan haka Allah ya taimaka Allah ya alkhairi na'am mai tambaya na gaba yake cewa malam bayan an gama sallah ta tarawi da shafa'i da wuturi limamai suna ba da wasu nafiloli da surori da mutum zai dinga karantawa idan ya tafi gida shin hakan ya tabbata na'am wannan da in kaji ana bada wasu raka'o'i adadi kaza ha surori kaza za a karanta wannan babu shirewar mazala a ciki shine raka'o'i da zaka ji malamai suna ta kawo hadisai wanda ba su tabbata ba ko kuma maganganu na malamai wanda ba su tabbata ba sun ga cewa yau ɗaya da azumin watan ramadana ana raka'a dubu ana eh, raka'a dubu yaushe mutum zai yi ya za a yi ta azumi ana yin raka'a ɗari ana yin raka'a saba'in ana yin raka'a arba'in ashirin a karanta sura kaza ne wannan duka bai tabbata ba me manzon Allah yake yi manzon Allah ta yi salatul laili masna masna sallah ta dare raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu in kaga alfijir ya zo sai kai raka'a ɗaya wutiri shikenan manzon Allah ya kasance yana yin a dare ɗaya yana yin raka'a goma yana yin raka'a goma eh, sh- eh, go- goma sha ɗaya goma sha uku malamai suke cewa ba laifi in ka ji ƙarfi ka yi tarawihi raka a goma ko sha goma sha ɗaya ko sha ko sha ko sha uku kuma hallo ba laifi da daddare ka ƙara yin wata tahajjudi ba laifi kenan ko da ka yi raka a wajen ashirin da shida ba laifi kamar yadda um, ita ce fatawar da uh, wannan saudiya mamlakar arabiya suke yi harami ma shi ta rike ya tabbakawa za a ga ko da lokacin kiyamar laili ya yi a yi tarawihi a yi da yake wasu ma kiyamar laili ba laifi kowanne yana yi ƙarin lada ne babu magana ka ce so wancan masallacin yan bida ne suna yin tarawih a lokacin kiyamar dare ko kuma wa'annan eh, kaza su ne suke kaza duka yana yi fatawun malamai ce kuma kowanne suna da dalilai da suka kawo hujja da shi Allah taimaka Allah ta masa kenan ya rage masallaci in lokaci goma ta ƙarshe ta yi eh, ta zo yana da damar ya dinga hadawa da salatul tarawih da kuma da tahajjudi ko kuma bai da dama sai ya tsaya tahajjudi kadai duka dai ana kana da dama kana da fusa nafila ce kari ne na ibada ma dama dai ya tabbata a hadisan manzon Allah kuma daga manganu ga wata amma su wannan rako'in da mutane suke hudi in sahar tabir zamu iya cewa ɗan gargajiya wanda suke hudi babu su a hadisan manzon Allah ingantattu babu maganan malamai babu su a littafin fiƙo kowane ne ya zauna ya kirkiro ya ce ya yi mawarki raka a kaza za a yi a rana ta hari a rana ta biyu raka a kaza ya kirkiro kawai ya hudi kiyan kaga wannan ba su inganta ba mutum baya yi za ka yi ana ce musu raka o'i ke kiyan wannan bai inganta ba allah taimaka da kuma wanda ake na ƙara'i raka ta ƙara'i da ake a a juma'a ta ƙarshe ta watan ramadana ƙara'i wai ka san menene lalata mutane da ake wai in kayi wannan sallar ƙara'i kayi kaza'i kullu salawat allati lam taf'alha dukkanin sallolin da baka yi su ba daidai ko an samu matsala duka kara masu kenan mutum ma ya bana sallah ko da ya ya rasu yara masu ana haɗi wani wani police ya kasance irin haka ɗan shaye-shaye ne yana ɗan holewa shi yana morewa shi kuma baya sallah a unguwa sai ya ga mutane juma'a ta ƙarshe ya ga duk an tafi gurin ƙara'i ba to yana da aboki ustazu ana ce mishi malam rabe sai ya ce wai me ake aka ce wata sallah ce an kai duk laihin da kai da ɓaramɓaramar da kai da sallolin da kai wasa da su duka an yahe ba kawai ya zo shaƙi wannan ustazu ya ce kai ka san da haka ka ƙi gaya mu ka ƙi bai gaya mai ajiyar kwashi lada shi kuma bai san ba ustazu don shi a maza ba shi wannan abu bai inganta ba kaga kenan wannan duka rudani ne wannan duka bai tabbata ba idan mutum ya yi laihi ya yi matsala ya ibadai da biyan asarafu ala anfusin la taqnatu min rahmatillah kai ga ɗebe kauna daga rahma Allah ka tuba zuwa ga Allah ka gyara gaba kau ka yi ta ayyuka na gari kuma ka yi tuba tuba mai kyau Allah taimaka Allah san kai na mai tambaya na gaba yake cewa malam wasu ne suka taro an gama sallar isha'i an shiga sallar tarawih sai suka tara wani sahu daga baya shin hakan ya halatta idan kuma ya halatta suna buƙatar ƙarin bayani suna so kenan za su yi sallar isha'i abin da ya fi abin da ya dace shi da su bi masu yin sallar tarawih in sun yi raka'a biyu sai su tashi su kuma su cika su yi raka'a biyunsu wanda shi ya fi kenan ba sahu ba wani sahu za su tasa a masallaci ɗaya ba a yin sahu biyu a masallaci ɗaya ba a yin limanci guda biyu ba a yin jam'i guda biyu a masallaci ɗaya lokacin da ka zo kai kana so ka yi sallar isha'i katar da liman yana cikin sallah ta tarawaishi za ku bi liman idan raka'a biyu ya muku sai ku tashi ku ci ko raka'a biyunku ta isha'i idan raka'a ɗaya ya muku sai ku tashi ku ci ko raka'a ukunku ta isha'i kaga shi yana da niyyar yin nafila kai kuma kana da niyyar yin farilla ya tabbata ana yin haka mu'az bin jabal ya kasance yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar farilla ta wajibi tare da manzon Allah sallallahu sai ya dawo masallacin ungosu sai ya musu sallah shine liman shi nafila ce yake yi su kuma suna wajibi kina ya halitta Allah taimaka Allah sai alkhair na mai tambaya na karshe yake cewa malam wani ne babansa ya rasu sai shi bai yi kuka ba to mutane sai suke ganin cewa bai damu ba da wannan mutuwa shine yake so a yi bayani akan shin menene halaccin wanga haramcin kukan mutuwa na'am daga cikin jahilcin da ke da kai a yau in an yi rasuwa an ga mutum bai ba kuka ya ce bai damu ba da mutuwa wannan jahilci ne bal kukan mutuwa a dinga yin shabe shabe ana ihu ana ruru haramun ne yana sababa azaba kabari kuma an tanada mai kukan mutuwa an tanada mishi kaya na kwalta narkakkiya da kazuwa za a sanya mishi ranar tashar kyawa an baito ba kuma hadisai aru-aru sun zo akan hani akan kukan mutuwa kukan mutuwa manzana sanya bai da cewa yana daga cikin al'amari na jahiliya al'amari na jahilci na kafirci kukan mutuwa kin kuma kukan mutuwa kamar baka yarda ba da hukuncin Allah ya amshi ran wani ne idan ka kukan mutuwa bai halatta ba amma ba laifi ba ne ba mazala ce inna la'aina la yajma ido zai iya yin hawaye wal qalba la yahzan zuciya za ta iya yin bakin ciki wala na qulu illa ma yurdillah ban ma hudin wani abu sai abin da yake yarda da Allah kenan babu ruri babu ihu babu waye kenan wannan ya kamata mutane su gane yin kukan mutuwa taruri ba shi ne ke da ba san wannan mamacin wannan wanda za su zo suna kukan mutuwa suna ruri don lalaci da wauta a zaman da suke na makoki wanda bai halitta ba za a ga mutum ya zo ya dauki bidiyo yana magana siyasa yana magana soyayya yana magana kaza ɗazu ya kasance yana yin kuka yana ruyuwa da za a kai mamaci Na'am.
amma an dawo an zauna a ranar da aka binne shi ya shiga hirar siyasa da balo da kokowa da kuma soyayya da zolaya wani ma ya dinga kallon da yake suna film a guri wani kuma su huddo su yi zagaye su huddo lido na saduwa suna yi a gurin wa a ranar fa da ya da ya wuni yana ya- da- ɗazi da kayan abin neman mace ko kuma daidai da za abin neman mace yana kukawa kuma yan- yana cikin wannan wasannin da kasan izgili ne da rashin ganewa yana cikin wannan wasannin da hira ce da yarsa nashi daga wani ba ya zo kuma lohe ya rikice ya yi kawo zai koma kukan nashi da don ka san lalaci ne La lalaci ne wallah lalaci ne Allah ke Allah ka raba mu wannan musiba ce Allah ke kuma lalle karatu ne ke kawo wannan ragewa wannan abu shi yasa ya tabbata a hadisi mamaci ana mishi azaba da kukan da iyalan shi suke in ya san suna yi bai hana su ba bai ba wasiya a bari kaga irin wannan lokacin namu kenan babban ma musibar da ke faruwa a yanzu a wannan zaman makokin da ake wallahi banda musibu da yi da mamaci da gulman mamacin da surutai na banza da wahi ba ba wanda ake haka musiba ce Allah kiyaye kuma hallo da cinye ma marayu abincinsu da kudadensu wani ya taba mutuwa a ƙauye bai bar makomai ya akuya a wannan zama makomin nashi aka ɗauki akuya aka yanka kuma suka haɗa sadaka yan masu zuwa gurin makoki suka haɗa sadaka duka suka da yi abinci har ma suka ɗauki bashi haka musiba ce Allah kiyaye zalimci ne Allah Allah kiyaye Allah sai albarka da alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai cikin lidanin hasatunmu abinda muka yi da kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik